rana ta laraba wanda ya uku ga watan biyar hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da takwas ga watan shabin miladiya dubu biyu dubu biyu da ashirin da ɗaya darasin da za mu yi a yau shi darasi na talatin da tara a cikin littafin mu na shatubiya kun ga a jerin bayanin alhamzoji ban yi hamza ta nemin kalimatin ban yi hamza ta nemin kalimatai ne to in sai aka tashi babul hamzil mufrad babi da zai magana akan alhamzul mufrad me yake nufi da almufrad ita ce alhamzar da wata alhamza ba ta makwace ta ba ma'ana alhamza ce ita kadai to za mu ga wato yadda yake da duka a wajen tartibin abubuwa da babul hamzataini min kalimatin da hamzataini min kalimataini duk abu ne wanda ya shafi kusan kace jami'ul qurra ma bayna muhaqqiqin wa musahhilin wa mubdilin dole dai qari'i ko rawi sai ya zama cikin ɗayan uku nan ashe abin da ya shafi qari'an ne gaba daya to sai ya gangaro mana inda za mu ga wani nau'i na taksisin waɗansu wannan babu alhazin mafarad ya keɓanci waɗansu ne daga cikin rawuyi kuma da hamzata ne min kalimatin da hamzata ne min kalimatai ne za mu samu abin da aka yi ko dai ibdali ne ko tafhili ko kuma iskafi abubuwan nan ɗayan uku aka yi ko ibdali ko iskafi ko tafsiri shi kuma wannan babi da zamu karanta ga baki ɗaya ibdali duk abin da zamu karanta a wannan babin ibdali mun gane ko kaman yanda babin da zai biyo shi babu na kalli harkatar hamdu ila sakin qablahu shi kuma ga baki ɗaya na kalli alhamdu sai amma kuma na kallinta domin kaga ya sake kebancewa nan yanzu wani za mu karanta za mu samu cewa akwai warshe a ciki akwai susi a ciki za ma ka samu wani ƙari ne kamar irin kisa iya nan yi muwafaka da wani a abin nan to in ka zo nan kan har kasul hamdu idan sai ka kama da shi kuma za ka samu cewa malan warshi ne shine za'if na wannan abin nan haka sai za ka samu yan wurare kaɗan wasu masa muwafaka kaman hamza kaman kalun yawwa sun masa muwafaka wasu yan kalmomi to daga nan kuma kaga sai ya tsallaka wato babu wakafi hamza mai sham to shi kuma nan ne inda za ka abin nan Allah ya ji malamin ba dan ya mutu ba mai tafsira ya ce idza turidu an tastariha min hamza la takif al hamza kun gane magana idza aratta an tastariha min hamza la taqif al hamza in kana so ka huta da matsalolin hamza to kada ka zaya kan hamza saboda za ka samu abubuwa na barkatai kamar yadda za mu gani in mun shigo insha Allah ta'ala mun gane ko to sai yake ce mana idza sakanat fa'an من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا إذا سكنت تقدير بيت إذا سكنت همزة حالة كونها فاء من الفعل wato idan alhamza ta zamo ɗaurariya kuma ta kasance in ka ɗora da akan ma'auni na sarfu ita ce fa'ul kalima kar ku manta mun sha faɗa asarfiyun suna auna duk wani suna ko aiki da fa'ala sai dai kare-karen da za a samu ko kuma a samu ƙarfi mun gane ko to yake cewa idza sakanat fa'an min al-fi'li hamzatun hamzatun ita ce fa'ila idza sakanat hamzatun halat kawniha fa'an min al-fi'li idan alhamza ta zama ɗaurariya kuma ka kalle ta ta fada a matsayin fa'ul fi'il sai ce fawarshun yuriha harfa maddin mubaddila fawarshun yuriha harfa maddin mubaddila to warshu yuriha yuri sami'ahu iyaha harfa maddin to anan yuri mun karanta a baya kalma ta ara yuri tana yin ta'addi akwai ilmiya akwai basariya idan ilmiya ce tana ta'addi zuwa ga salatu mafa'il idan basariya ce zuwa ga fa'ulai ne to wannan idan mun dauka cewa a ilmiya ce sai ya zama fawarshun yuriha sami'ahu kaga ha maf'ulun awwal asami maf'ulun thani harfa maf'ulun thani wannan mubaddila mansubun ala haliya halata kauni mubaddilan daha to idan mun ce ru'ya ce basariya yuriha sami'ahu harfa kenan halata kauniha sai zama harfa mansubun alhaliya ba fa'ulun salis ba mun gane malam zure dai ne abin da yasa wannan ginin mun yi shi tun a baya a fa'al sai da muka su gida hudu akwai fi'ili lazimi wanda baya bukatar fa'ulin bihi akwai wanda ya ta'ada ila mafa'ulin wahid akwai wanda yake ta'ada ila mafa'ulai ne akwai ila salasa mafa'il babu akwai arba'atu mafa'il babu to wannan shine kashe-kashen abu eh idh yurikahumullahu fi manamika yanzu wannan zuwa ga mafuli nawa ya ta'addi idh yurikahumullahu fi manamika kalilan ru'ya ce ilmiya salatu fa'il idh yurika shine fa'ul awwal هم مفعول ثاني قليلا مفعول ثالث mun gane ku to wannan shine ka'ida alhamzan nan ta zamo fa'ul fi'il to ga dan abin na rubuto mana na misalai yadda zamu iya gane ta yadda malamai suka karkasa abin suka ce to ita wannan alhamza mudarisi idza sakanat kun ga idan sakina sai suka ce to wannan alhamza dole za ka same ta ne a hali daya daga cikin bakwai din da babu da takwas ko dai ka same ta bayan hamzatul wasli kaman liqa'a nati qala alladhina la yarjuna liqa'ana ce kaga yanzu wannan iti din nan dole wannan fa'ul fi'l ce domin alhamza ta farko hamzatul wasl ce an kawo ta domin ai amfani da ita a iya furta wannan to kaga zai ce liqa'ana ce kaga mai da ta yuri harfa maddi ya mai ta harfin ja mubaddila yana mai ibdalita kun ga dai kenan ba hamzatul wasl na biyu bayan min suka ce kaman al-mu'minun al-muttafika musada duk inda muka samu mimun sai kuma alhamza ɗaurariya ta biyo shi kuma wannan alhamza ta zama fa'ul kalima wannan shine ka'ida domin a kowace za ta zo ainihin kalima ita ma bayani zai zo a kanta ko ga yanzu wannan al-mu'minun yanzu inda za ka yi ɗora akan ma'aunin sarfiya za ka ce al-muf'ilun al-muf'ilun a ce kaji alhamdulillah ta faɗa ba'ul kalima to shi ma wannan al-muftafikatu al-mufta'ilatu kaga shi ma ta zama ba'ul kalima ka za ka ce al-mutafikatu to sannan mufsada muf'ala sai ka ce musada bayan mimu kenan sai misali na uku suka ce bayan fa'u kaman ka ce fatu ko fazanu domin fatu daga ata ne ata kaga alhamza ta zama fa'ul kalima sannan fazanu daga abina ne ta zama fa'ul kalima to kaga a wajen wurin zaka ce fatu ko fazanu uku kenan suka ce ko kuma bayan wawu kaman waqmur zai ce wa mur domin daga amara ne ko wa tuni kaga waqtu ne ko kuma wa tamiru azalta wa tamiru kaga duk kowace anan babu kalma ce mun gane ko to sai kuma ba'ada ya'il mudari'a bayan ya'un ta mudari ya kulu ya kulu kaga ya ce domin kaga a ka la fa a la sannan ya ya lamuna in takunu ta lamuna fa innahum ya lamuna kaga wannan ya zama har yanzu dai a wajen ya kaga ya lamuna daga al'alam to sannan wala ya tali kaga ya tali din nan bayan ya kunta muzari mu zai mai da tarfin da ko kuma nuna na muzari kama na kulu an na kula min ha kaga na kula shi ma daga akara da daidai arulan nusiraka kaga shi ma nunin ne ko kuma lan numina kaga shi ma nunin ne na muzari shi da kenan ko kuma ta'ul muzari in ta kunu ta lamuna ko kuma ta kuluna ta muruna to kun ga sai suka yi me ake cewa sai suka yi sakandamin abun fayatamannau fayatamannau in ka kirga haruffan za a gansu guda bakwai ne ko fayatamannau ma'ana duk lokacin da fa'un alhamza kai wasu ke fa'ul fi'il ta biyo ɗaya daga cikin haruffan fa ya tabarnau to malam warshu zai yi mata ibdali ta zama harafin ja mun gane ko to um to wannan ke to amma sai ya togaciya sai ce siwa jumlatil iwa'i amma banda duk wata kalma da aka ciro ta daga kalma ta al'iwa ita wannan bi mufradiha babu al'iwa a cikin alqur'ani sai al'iwa babu sai dai mushtaqatuha ma'ana duk wata kalma da aka ciro daga al'iwa to malam warshi ya toge ta ina misali ga suka ce ita ma ko dai ma'awa al-ma'awa falahum jannatul ma'awa kaga malam wasu ba zai ce mawa ba in muka duba ta cika sharadi tunda ita ma aurela ce bayan mimun kuma mimun yana daga ciki amma bai ce mawa ba ko kuma ma'awahu ko ma'awakum ma'awahum fa'u ila kafi wa tu'wi ilayka tu'wihi to waɗannan kusan su ne ƙwaya bakwai a cikin ƙur'ani wanda aka ishtiƙaƙi da ƙar'iwa kuma kowace in ka ɗauka akan mizari na sarku fa'ul kalima ce duk da ta fa'ul kalima ce to amma warshi ya toge ta kenan duk wata kalma da aka ishtiƙaƙi da ƙar'iwa to ba ibidarin ta zai ce ma'awahum ma'awahu ba zai ce ma'awahu ba mun gane wannan ko ta sai yake cewa walwawu anhu da kuma wau daga shi dai al'imam warshu in ta fataha israr zammi wato in ya samu fataha bayan zamma nahawu mu'ajjala ma'ana za a mai da alhamdu a mata ibdali ta zama wau amma ku duba abin da ya faɗa in ta fataha idan ita alhamza ta sami fataha isra zammi wadda take bai kai tsaye daga zamma kenan da za ta samu zamma ba za a yi mata ba alal misali yanzu kun ga yanzu ne ga misalin kun ga yanzu mu'ajjala ta cika sharuɗa kaga mu'ajjala zai ce muwajjala thumma azana muwazzinu nayyatu al-iru kaga muwazzinu mu'a kaga tafatta isra dam sannan wal mu'allafa kaga zai ce muwallafati qulubuhum la yuwakhidukum Allah kaga alhamda sai ta samu fataha isra dam wallahu yuwayyidu kaga yu'ayyidu hakanan la yu'akhkhar la yuwakhkhar la tuwakhidna kaga wanda sun cika sharuɗa to amma wala yaquduhu me yasa bai yi ibdali ba eh saboda idan muka duba anan aka fi aka aka san abin da ya gabata ne ita harafin da yake kafin alhamza shi ta fata ita mutu samu zamma kaga anan dole sai dai ce abin nan ya udu sannan ta uzzuhum ba zai ce ta uzzuhum ba haka nan ta akhara me yasa ba zai ce ta akhara ba saboda fataha fataha amma kaga ya ce isra zammi nan ko ta fataha gare ta a wa iz ta'azzana ba zai ce ta ta zana ba ba zai yi ba ko ta zana ba zai ce haka ba mun gane ko to yanzu fu'ad fu'adu da al-fu'ad da su'al me yasa bai musu ibdali ba fu'ad fu'ad me yasa bai ce fuwadu ko suwad amsa a nan ba wacce take a matsayin fa'ul kalima fa wacce take fa'ul kalima bal kowace ainihin kalima ce tare da cewa za mu zo nan gaba za mu samu akwai ɗaurarrun alhamzoji wanda suke ainihin kalima ne dan za mu tambayi da yake cewa walahu fi birin wa fi bi sawar shahu kaga bi'irin da bi'sa in ka duba ainihin kalima ce bi'irin fi'lin bi'sa fi'la sai ce wa fi dhibi warshin wal kisa'i famayyala kaga azib shi ma ka duba azib ainihin kalima ce to amma malam kisa'i ma yayi kara taimakawa shi ma yayi idradi a nan ma'ana dai wancan ga sa'ir da kalma ce amma kuma yayi musu ibdali mun gane ko to to shine yace mana nahwa mu'ajjala to sai yace mana wa yubdalu lis-susi kullu musakkanin min al-hamz maddan ghayra majzumin ihmila wa yubdalu lis-susi ana yin ibdali a riwayar malam sufi a riwayar kamalan sufi ana yin ibdalin wato kullu musakkanin min alhamzi duk wata ɗaurariyar alhamza amma sai ce gaira majzumin banda wanda ɗaurin ta alama ce ta jazma za mu ga akwai halaye da ya togaciya wanda shi kansa susi duk da yana daure ko ta alhamza to amma akwai hali ina jin kusan hudu ko biyar baya yi saboda yin wannan din zai zamo kila ma'ana bata fito da ake bukata ba a nan sai ya kawo mana sai zai kawo misali kashin farko shine wanda daurin ya zamo alama ce ta jazma duk kalmar da daurinta alama ce ta jazma to malam susi ba zai mata ibdali ba malam susi ba zai mata ibdali ba ga sunan ya zano mana su sai ya ce ta su wannan sha sittun da ta su da na sha su shida ne ma'ana ta su guda uku na sha guda uku ga yadda suka ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum akwai tasawum a Ali Imran da kuma Tauba da kuma tasawukum a cikin Ma'ida kaga mun samu tasawu guda uku to sai kuma nasha ita ma nasha guda uku shine ce tasawu wa nasha sittun ma'ana kowace uku uku shi nasha din ga sunan in nasha nunazzil alayhi to mu koma kaga in tamsasku hasanatun tasawhum kaga wannan jawabu shart ne dole ya zama cewa majzumi ne to kaga ashe wannan saboda ta zama shi ta bai abin nan ba sannan wannan in na sha wanda kaga shi ko fi'il shart majzumi ne ba zai abin nan ba to wannan in na sha nunazzil alaihim ayatan sai kuma in na sha nakhsif kaga shi ma wannan fi'il shart sai kuma in na sha nughriquhum fala tariqa lahum kaga mun samu na sha guda uku ta su uku sun zama nawa shida a shirin da ya ce sittun yana nufin ta su uku na sha uku an gane sai ya ce wa ashirin ya sha da kuma ya sha guda goma su ma in mun duba duk za mu ga mace zumai ne ga su yadda aka tsara su akwai in ya sha yuzhibkum a cikin suratul nisa da kuma an'am da kuma ibrahim da fatir kaga an samu nawa guda hudu to sai kuma in yasha yuskinir riyaha in yasha kaga duka fi'il shart ne ashura ko sai in yasha yarhamkum aw in yasha yu'adhibukum isra kaga mun samu nawa kenan biyar shida bakwai sai kuma man yasha illahu yudlil kaga wannan yasha ai kasra ne iltika istakinin domin na gaban ya nuna maka wa man yasha kaga shi ma fi'il shart ne yaji alahu shine jawabu shart to sai fa in yasha illahu yaskim shine cikin goma shi ma an yi kusira iltika istakinin to wannan sune yasha'a guda goma to duk wannan gaba ke malam susi ba zai yi musu ibdali ba eh duk zai abin nan to abin tambaya wa in asatum falaha in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum haka yake ta ko to nan bai san yayi zalinta wa in asatum falaha kalle ta da kyau bai da ne kai su si ke za ta ba me yasa malar su si duk kai ibdalin kai yin ibdalin wa'ancan wannan kai ibdalin ta kamar yaya ai da ma na san da san abu ya aka zaba in muka dubo in asattum wannan daurin ba ta zama ba ce ba abin da aka daure saboda wannan ta'ul zamir kuma wannan fi'ili ma zai ne ma zai ne ba mudari ba duk wancan da muka wuce mudari ne wa in asabtum ka'ida duk lokacin da fi'ili irin abin da ittisali da ta'ul fa'il za a daure shi mun gane ko to wannan kenan a haka ma idan muka duba illa nabbatukuma bitawilihi nabbatukuma to anan me yasa aka yi wala su me yasa nan kai ibdali eh nabbatukuma nabbatukuma malam musa wani wanda ya haɗu da yawa kada na ba ta kuma zai yi mazi ne me yasa aka ce na ba aka daure saboda wannan ta kenan ashe wannan dama dole zai ibdalin su ba irin wancan tsarin ba ne mun fahimci wannan ta shi kenan ta sai ya ce wa ma yuhayye kaga idan muka duba yuhayye wannan yuhayye shi kuma menene eh yuhayyi saboda shi fi'ili ma zai babu yadda za a ci an yi masa jazma wannan da muka za eh wannan ba ku yi wancan mutum eh kuma in ka duba wannan ma dan abin da aka yasa aka daure su ai saboda littisali bi ta'il fa'il ai shine dalili mun gane ko to to sai wanda ya zamo kun ga mun faɗi wanda ya zamo cewa majzumi sai hali na biyu wanda ya zama bali to wanda ya zamo daurin sa bina'i ne shi ma ba zai ibdalin sa ba kun ga sai ya kawo yuhayyi yuhayyi ko shi wannan menene wani irin fi'ili ne yuhayyi menene farkon yuhayyi jawab ne wannan yana da cikin jawab sharti ne shi ma jawab sharti ne ai ko wa idh yuhayyi ila ko haka ba ko jawab talab menene farkon ai ko ce jawab talab ne jawab ne to kaga shi ma wannan inda za ka ce kai masa ibdali ai ba za a san ba za a san cewa wani irin abin nan bane ba mun gane ku to sai wahayyi ilana min amrina rashada wahayyi ilana to shi wannan wahayyi ilana wani iri ne kaga mabani ne saboda me fi'il amr ne fi'il amr mabani ne ala sukun to kun ga annan sai yake cewa yawwa وهيئ وأنبئهم آه وانا ديك شرطي ننسأها ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي في شرط ما شرطية شيء مجزومي ne duk wannan duk wannan majzumai ne gaba daya yawa to sai wahayyi kaga hayyi mabani ne saboda fil amr ne to sai ce maka wa hayyi wa anbihum qala ya adamu anbihum kaga shi ma menene fi'il amr ne kuma shi mabani ne to kaga wannan me yasa bai masa ibdali ba li ajali bina mun gane ko sai ce wa nabbi bi arba'in da kuma nabbi wasu wanda suke kwaya hudu ga sunan nabbi'ina bi ta'wili kaga fi'il amr ne dai kenan ko sai nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim sai wa nabbihum anna al-ma'a sai wa nabbihum an dhayfi kaga nabi guda hudu duk fi'il amr ne kenan mabadiyai ne shi ya sanya ba zai masu wannan ba mun gane ko to sai ya ce wa arji ma'an kuna yi wa tilawar وآل فر أرجو بالهمز ساكنا وآل فر أبو أمر yana daga cikin masu yin alhamza laffa da'awahu har malasu ne masu damma malam susi kana da cikin masu damma ko me kake yi arzi arzi yawwa ai ce lamba da awan harmala su ne masu zamba to kaga kenan malam su sai daga cikin masu yin alhamza da zamba kaga mai muku sai ce me kaga arzihu arzi a arzi kai afuwa sai daure saboda me mabani ne arzi haka zai zai abin nan arzi zai zai kawo alhamza ya daure ta yau ai da muna da cikin masu wanda aka toge to zai ce maka ma'an ma'ana su biyu da na shu'ara da na arab su biyu duk annan ba zai ibdali su ba lirbina sai me sai ce waqra salasan da kuma ikra guda uku iqra kitabaka a cikin isra da kuma guda biyu a cikin alaq to duk wannan bai yi masu ibdali ba li ajal bina hali nawa kenan kuga mu ambaci jazma mu ambaci bina to shi kenan sai ya ce watu'uwi watu'uwi watu'uwihi akhaffu bi hamzihi to wai da guda ɗayan za mu shi ke to shi ke to shi ke sai mu kyale mu tashi hali na uku hali na uku shine alhamza wanda bai yi ibadali ba domin taƙiƙinta shi ne a kanku. To duk wannan ku gane wani abu, wannan ta'alilat ne na malamai, wa illa kawai za mu ce haka za sabatat ƙira'atan wani bayan. Yawwa, wai kada mu ji ana cewa dalilin ne za aka yi kaza shi ne kaza, ƙila mai tunanin cewa to wato in mustalahat ne akai amfani da su akai kaza a'a wa malikiyatin bil qira'ati bil khabar a dole kuma fi islam da kaza haka na sama bil qira'ati wannan kawai shine babu laifi ayi talammusul hikam a dan zakulo fahimto me yasa akai kaza akai kaza to amma dai asali kawai haka zanu ila ilaina wannan shine a duba da Allah a gani an fahimci bai cikin ko kuma akwai bai da ba gane ba yawa wato yayi ihmali ma'ana ya eh amil kai ce amil da ahad wato abin nan ila ma'ana kai ta amil ibdal dan kuma qira'a salatan tahassala tahassala isu ba'i eh ka tabbatar to abubuwan da Allah akwai littattafai da muka ɗan raba na